الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a yau ashirin da shida da bakwai ashirin da bakwai ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da da da hudu arba'in da biyar wanda ya daidai da biyar ko shida shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a da hudu da yake faruwa yawa daidai wannan lokaci ne muke haduwa don tafsirin alkurani mai girma a cikin dare don wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon allah ta'ala ya samu cikin waɗanda zai yanta a babu shakka muna da kurakurai muna da zallat da aka muna roƙon allah ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu allah ta'ala ya yafe mana a zunubanmu ubangiji Allah ya samu cikin waɗanda zai yanta wannan wata mai albarka a haka nan muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu ya ji kansu waɗanda suka mutu Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya sa suna aljannar firdausi waɗanda suke da rai ba su da lafiya cikinsu kuma Allah ubangiji ba su lafiya wannan rashin lafiya Allah ta'ala ya sa ta zama kankara da zinubansu waɗanda suke nan kuma suke da lafiya da rai da lafiya Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ubangiji Allah ya sa su cika da imani mu kuma Allah ubangiji ya sa wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya raba mu da duniyar nan lafiya akwai masu bukatu na addu'a kamar kullun Allah ta'ala ya san duk wanda yake da bukata Allah ubangiji ya biya wa kowa bukatarsa duk wanda yake da bukata ta alkhairi mun sani ko ba mu sani ba Allah ubangije biya mushi waɗanda suke ta neman a yi wa 'ya'yansu addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatunsu don gane da 'ya'yan nan nasu waɗanda 'ya'yansu suka kangare muna roƙon Allah ubangiji ya shirya da su Allah ta'ala ya shirya su ubangiji Allah ya shirya mana samarinmu da 'yan matanmu daga baki ɗayanmu sannan ta yiwu akwai akwai babban malaminmu da watakila zai zo shi a yau malam ibrahim bin haya so in ya zo da allah sai ya kara so kawai insha Allah mu kuma bari mu yi maza maza kafin ya zo mu gama abinda za mu gama in mu ba shi guri insha Allah ban sani ba akwai akwai yar gidan alhaji karami ban sani ba komi taziya ko mun yi ba yi ba yawa to gaskiya wani abu ne ya dauke an yi an yi ko to Allah ubangiji ya gafarta hmm? ina nan da tamatin da lafiya idan na ɗaya suka rasa an fara ko Allah ubangiji ya duka su ya gafarta musu na muna karatu cikin suratu shura za mu tashi aya ta talatin da a goma sha wani abu goma sha uku ko? za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah ana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب na'am to a gobe kuma insha Allah na akwai da karabi zai zo mana da faɗa mana muhimmancin larabci dangane da fahimtar addinin musulunci so idan muka ɗanyi tafsiri kaɗan insha Allah sai mu ba shi dama da kuma sauran 'yan uwa waɗanda za su zo don mai addu'o'i Allah ta'ala ya ba mu lada ko aje muna cikin tattauna wannan ayar shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa wato Allah ta'ala yace ya shar'anta muku lakum yana nufin wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mun sani duka duniya al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai dai malamai suna cewa akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba wato waɗanda suka yi imani da maki alaihi salatu wassalam waɗannan su ne ummatul ijaba ya ma zo ko okay uh, ummatul ijaba su ne waɗanda suka yi imani da ma'aikiyar salatu salam ummatul da'awa kuma su ne sauran waɗanda ba su yi imani da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ɗin ba amma dai ana kiransu don su zo su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da aka wannan lafazin shar'a lakum yana fadawa kan annabi al'ummar manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama gabaki daya min addini ma wasa bihi nuhan aje mun ji lafazin addini da abin da yake amfanarwa malam bismillah karama kallau mun ji abin da yake yake yake ma'anarsa ko da ya zama aiki ko kuma ya zama sakamakon aikin ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الوصية شيني أي مكة مغانا دوانا أبوان دي كده مهمانشي وانا كده كباشي مهمانشي وانا شيني الوصية كما يدما لمسك أمبتا idan an ce wasiya ba ana nufin sai mutum ya zo zai mutu ba sannan zantuttukan da ya yi a ce su ne wasiya a'a kamar yadda ma suna ta karantar ana ma san mutum inda akwai abin da ya kamata ya wasici da shi kada ya kwana ya tashi bai rubuta wasiyarsa ba kaga kenan ba sai ka zo mutuwa ba don baka san yadda mutuwa za ta zo ma ba ka rubuta duk wani abu da yake da muhimmanci ka ka taskace shi kuma kana gaya wa na kusa da kai cewa in ka mutu a duba wuri kaza akwai bayanai da ya kamata a sani wane yana binka kuɗi kai kana bin wane kuɗi kayan wane suna gurinka na aro sannan kai kuma akwai kayanka a gurin wasu sun ara kana da hannun jari a kamfani kaza da sauransu da banki duk dukkan rubuta saboda baka san yadda mutuwar za ta zo maka ba to Allah ta'ala ya yi mana wasici wato ya shar'anta mana addini irin addinin da ya wasicinsa zuwa ga Nuhu alaihi salatu wassalam kuma da irin wanda ya wahayinsa zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma irin wanda ya yi wasici da shi ga Ibrahim da Musa da Isa alaihi salatu wassalam an aqimu ad-din wala tatafarraqu fihi malamai suka ce wannan antin tafsiriya ce ma'anarta shine ai wato abinda duk aka gayawa aka yi wasicinsa ga Nuh aka yi wahayinsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi wasicinsa zuwa ga Ibrahim da Musa da Isa alaihi salatu wassalam shine aqimuddin wala tatafarraqu fi ku tsayar da addini kada ku kuskura ku yi at-tafarruq wato kada ku rarrabu a cikin shi addini din a nan gurin Allah Ubangiji ya umarce mu da lalle lalle mu haɗa kai domin al'ijma shi ne kishiyar al'iftirak al'iftirak shi ne rarrabuwa aga kenan haɗa kai da Allah ta'ala yake cewa wa ta simu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraku lalle ku yi riko da igiyar Allah ta'ala gaba ɗayanku wala ta tafarraku kada ku rarrabu to akwai bambanci tsakanin al'iftilaf da kuma al'iftirak mun fahimci wannan al'iktilaf shi ne maka tattauna ko kwana biyu ko kwana uku da suka wuce cewa za a iya samun ra'ayina daban kai kuma ra'ayinka daban ko ra'ayin malaminka daban ra'ayin shi ma malaminsa daban akan wata matsala wadda take ta furu'a wannan kwata-kwata baya sawa a samu rabuwar kai matukar dai makasudin da nufin kowane ɗaya daga cikinmu shi ne a kai ga gaskiya shi yana nufin ya kai ga gaskiya gaskiya yake nufi shi ma da ya saba mashi shi ma gaskiyar da ya hara kuma kowanne cikinsu ya yi ne tsakaninsa da Allah kuma shi ne iyaka abin da ya sani kuma shi ne abin da ya fahimta to wannan baya taɓa bayuwa zuwa ga rabuwar kai kuma wannan shi ake kira da al-ikhtilaf kun gane to shi wannan baka iya raba al'umma ma da shi shi yasa zamu ga hatta mazahib din nan muna da mazahib akalla guda hudu sanannu sanannu ahnaf da malikiya da shafi'iyya da kuma hanabila waɗannan sune sanannu sune waɗanda Allah ta'ala ya wato yayi wa su malaman mazhabar ni'ima da samun ɗalibai waɗanda suka yi wa mazhabin hidima suka masa hidima suka yada shi har aka san shi amma akwai mazahib dewa waɗanda Allah ta'ala bai musu wannan ta gomashin ba amma kuma wato kimar mazhabin bai gaza da sauran waɗannan mazahib din ba mun gane wannan amma kaga wannan baya nuna cewa akwai sabani ko da baran-baran a tsakaninsu sam wannan haka Allah Ubangiji ya yi mu a tunaninmu ba iri ɗaya ba ne ilimin da Allah ta'ala ya buɗa mana ba iri ɗaya ba ne sannan kaifin hankali da tunaninmu kuma duk ba iri ɗaya ba ne don haka ba zai taɓa yiwuwa a ka samu a tunaninmu ya zo iri ɗaya ba ba zai yiwuwa dole kowa zai zama yana da fahimta amma idan don Allah ake yi to wannan ba zai bayu zuwa ga wata matsala ba littafin da nake tayin ambata muku na raf'ul malam anil a'immatil a'lam na shekul islam ibn taimiyya rahimahullah littafi ne mai matukar mahimmanci da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya bi shi a hankali yana da wahalar karatu amma dai shekul islam cikinsa ya faɗi dalilan da suke sawa a samu saɓani man gane na farko rashin ihaba ba, babu wani wanda za a ce ya san komai a duniya da aka in ka san wani abu to kuma baka san wani abu sai ka samu wani kuma wanda ake ganin ƙasa yake da ilimi ƙasa da kai yake a ilimi shi kuma ya san wani abu da kai baka sani ba don haka zaka zo ka bada fatawa akan wannan matsalar da ya fi ka ilimi kaga zai zama shi ma in ya bada fatawarsa dole za ku samu sabani ban fahimta wannan baya ba shine Allah ta'ala yake magana ba abinda Allah ubangiji yake magana a nan gurin shine al-iftira wala tatafarraqu wato kada ku rarrabu kada ku rarrabu in an ce rarrabuwa kuma a yana nufin a dukkanin abin da ya shafi tushe ko asali usul na addini to anan ne ake samun iftirak mun gane yanzu na ba mu misali da shi'a kun ga shi'a ko a wancan karan na faɗa mana cewa matsalar abin da ke tsakaninmu da shi'a ba wai matsala ba ce ka ce an yi saɓani malikiya shafi'iya da sauransu ba haka ba ne ba mun gane su ma suna shashantar da mutane cewa ai an yi saɓani ai saɓani ne ga malikiya ga waye ga waye wannan ba shi ba ne matsala wannan furu'a ce su kuma saɓaninmu da su a tushen ne asalin asal asalin ne a usul ne na addini mun fahimci wannan wanda za ka kira sayyidina abubakar ka ce radiyallahu anhu shi kuma ya kirawo shi ya ce Allah ya tsine masa albarka kaga wannan ai akwai matsala da yawa mun gane zai yi wahala yanzu yan shi'a suna daukan cewa suna da imamai kuma a imma din nan nasu a cikin a imma din su akwai wanda ya san gaibu ya san abin da zai faru ya san abin da yake faruwa kuma abin da ya wuce ma dai ya sani a cikin a'imma ɗinsu akwai wanda wato yana taya Allah ta'ala tadbirin al'amuran duniyar nan kai a cikin a'imma ɗinsu ma akwai waɗanda sun kai wani matsayi da babu wani wanda ya kai wannan matsayi ko ya zama malakun muƙarrab ko nabiyin mursal annabi wanda aka aiko bai kai wannan matakin da imma ɗinsu suka yi kai ba babu kuma wani mala'ika na kusa da Allah ta'ala da ya kai wannan matakin kaga kamar dai rububiyya ta, ta, Allah ta'ala ake ba su to kaga wannan ai kaga an yi baran baran an yi hannun riga wannan shine abin da Allah ta'ala yake magana a nan gurin mun fahimci wannan a akwai wasu ma daga cikin yan shi'a kamar yadda ya zo cikin almilal wa nihal tun a jizoyin farko akwai waɗanda suna kafarta sayid na abubakar suna kafarta sayid na alimma mafahimta da aliyu ɗan abu talib da abubakar a siddiq radiyallahu ta'ala an gurinsu duka kafirai ne mai dalili shi sayid na abubakar saboda ya yi zalunci a cewarsu ya kwace kalifanci na sayid na ali ya ƙi ya bashi akan haka yayi zalunci ya zama kafiri a gurin su shi kuma sayyidina ali dalilin da yasa ya zama kafiri saboda an kwace masa haƙƙi kuma yayi shiru bai tashi ya tagwarwar mai akan adawa masa da haƙƙin sa ba haka shi ma ya zama kafiri to kun ga yanzu ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai ya rage ko idan tafiya ce tafiya shi ma ta za a yi da shi ma me yasa yasa kafa ya bar duniyar nan bai ce ga wanda zai gaje shi ba to abin da zai biyo baya ba mai kyau bane ba to kaga wannan shine iftirak din da Allah ta'ala yake hana mu wato duk waɗannan za ku ji ana ta faɗa kadariya shi'a kawarij jabariya da sauransu da muka yi ta tattaunawa waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya hana kar a yi a tsaya akan addini irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya karantar da sahabbai kuma ya zamana sahabban nan haka suka koya daga maki alaihi salatu wassalam kuma haka suka zauna kansu a haɗe tare da cewa suna da saɓani a tsakaninsu na furu'a mun fahimci wannan yanzu kun ga nana aisha radiyallahu ta'ala anha akan magana fitsari a tsaye hadisin ko zai ko tana cewa duk wanda ya ce muku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye kar ku yadda ta faɗi magana da ni ba zan iya faɗa ba amma kuma ya inganta annabi sallama ku zai faɗin ya rawaito cewa suna tafiya yana cikin bukhari suka zo wata wata bola ko wani juji na wasu mutane maki alayhi salatu wassalamu bala qa'iman malamai sun yi ta faɗar su yi ta ƙoƙarin mene su faɗi dalilin da ya sa maki alaihi salatu wasalamu ya yi bawali a tsaye a wasu su ce yana da ciwo ne a shara ɓasa ya faɗo a doki wasu ce kaza wasu ce kaza amma dai daga ƙarshe kawai abinda aka tsaya a kai shine dan annabi sallallahu ya nuna mana halacci kamar annabi sallallahu ya san duniya yanzu za ta zo ta lokacin da akwai gurare masu ɗimbin yawan da idan ka je ba za ka tsuguna ka yi musu bawali ba ko maka ka je ka je ka aikin hajji yanzu babu inda za ka je ka zage ta zuye kawai ka tsuguna ka musu bawali sai a yi ta jiniya a ce ga wani ya zo zai wani abu ko su din da waɗanda suka yi ta zagin ma akan wannan matsalar haka muka gaya musu lokacin muna musu bita a nan a nan betax muka ce ko nan betax za ka shiga za ka yi bawali an yi maka ɗan wani matari a tsaye za ka yi kuma dole ka yi a tsaye in ba ka yi ba kuma da cctv ana ganin ka an san kai ɗan ƙauye kaga ba yadda za ka yi to annabi sallallahu ya yi wannan ne don ya nuna mana halacci halacci kawai mun fahimta kuma abinda malaman lafiya ma suka ce idan ma idan shekaru suka dan fara maka yawa ba to bawalin ma a tsaye shi yafi mun gane ko a lafiyance ma ka yi a tsayen ma shi yafi zaka ya ka yi shi cikin sauki sannan kuma ba za ka takura ita kanta wannan din ba a mafitsarar ba inda gashi nan prostate yana ta damun mazaje kuma ana ta samun matsala kaga irin wannan rashin bincike shine dai to kaga sabani ne tsakaninsu ita tana gida ba taba ganin annabi sallama yayi bauli a tsaye ba a gida fahimta ta ta faɗa shi kuma an yi a gabansa kuma ya rawaito aka shi ma fahimta ta ya faɗa amma wannan bai hana su daina yawan juna sallama ko su daina ganin juna da kima ko wani makamancin wani mun gane akwai masail da yawa waɗanda sun kansu sahabban sun yi saɓani a kansu amma masallacinsu ɗaya kuma tare suke yin komai kuma an ce a fito jihadi duka za su fito a yi jihadin nan don haka dole mu fahimci wannan akwai abin da ake kiransa da ikhtilaf akwai abin da ake kiransa da al-iftira to babbar matsalar mu shine yar matsala ta furu'a shikenan sai a samu iftira din da aka ce karmi kawai sai wannan ya bude masallacin sa wannan ma ya bude masallacin sa akan matsala kawai ta ta fiqihu wanda fahimta ce kuma kowa zai iya zama da fahimtarsa to abinda Allah ta'ala yake cewa an akimud dina wala tatafarraqu fihi wato kada ku karkasu ku rarrabu wato abinda Allah ubangiji yake gaya mana shine lalle lalle kar a rarrabu a rike addinin nan ya zama kwaya daya a yi tauhidi a bautawa Allah ubangiji shi kadai kada a hada shi da kowa wajen bauta ibn kasir rahimahullah amin ya ce ausallahu ta'ala jami'al anbiya alaihimus salatu wassalam bil itilaf wal jama'a Allah ubangiji ya ya umarci duka annabawa kakaf din su akan lalle a samu itilafi wato a samu kar a samu kike juna a samu janyo juna a jiki sannan kuma a samu haduwar kai a samu haduwar kai ya zama usul ɗinmu na addini ɗaya ne wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ya zama na mun masa fahimta kwaya daya irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da sahabbai kar mu shigo da wani abu da ya shafi kaddara mu ce babu kaddara ko mu ce Allah ta'ala takurawa yake jabari ko wani ya zama murji'i ko wani ya zama dan shi'a ko wani ya zama kaza dukkar ayi wannan a tafi akan tsari na farko wanda annabi sallallahu ya karantar da sahabbansa shine wala ta tafarraqu fi mun gane a ibn al-qayyim a cikin bada'i'ut tafsir yake cewa duk abin da yake sawa ana samun waɗannan rarrabuwar kan da kirkire-kirkiren bid'o'i a cikin al'umma yace baya wuce abu biyu ko dai albaghiyu shi ne zalincin wani sashi akan wani sashi ko kuma neman ɗaukaka da neman shura a ce kai kaɗai ake ji ko ku kaɗai ake ji ko ku kuka fi yawa ko ku ne kuke da ‘yancin a faɗa a ji wannan kawai shi ne dalilin da ya sa sai mutum kawai kinkimo wani abu ya ƙirƙiro wani abu kuma ya ce dole wannan abin da ya daini ko waɗancan ɗin ma na farkon da aka zo aka yi ta kawarij ɗin da yan shi'an da sauransu da kadariya da sauransu za ka ga ko dai albagayu ne ko kuma wannan abin kawai mun fahimta Allah ta'ala kuma ya hana fitina ya hana tashin hankali kuma ya yi umarni da ya yi haƙuri shi sa shekul islam cikin istiƙama yake cewa in ka ga fitina ta tashi ko dai an kasa yin haƙuri ne ko kuma an ƙibin gaskiya ko a ƙibin gaskiya ko a kasa haƙuri idan aka kaucewa gaskiya to in wasu suka ce dole sai an dawo gaskiyar nan mun fahimta to a nan ne za a samu matsala matukar su waɗanda aka ce su dawo kan gaskiya ba su yi haƙuri suka bar san zuciyarsu suka dawo kan gaskiyar ba mun gane wannan ba yana nufin a bar kowa ya yi abin da ya ga dama ba a'a duk wanda ya zama ya dan fita daga hanya dole za a masa wa'azi sai da shi wannan abin ba daidai bane ya kamata ka dawo aljadda ka dawo kan hanya sosai yadda ake da bukata wannan shine abin da Allah ta'ala ya umarci dukkanin annabawa alaihi musallatu wassalam wa nahahum anil iftiraqi wal iktilaf kuma ya hane su daga daga rarrabuwa da kuma shi kansa sabanin ma tunda duk inda dai gaskiya take daya ce idan ra'ayinka ma ya baka wani abu daban in aka samu wani wanda yake da yake da dalilai tabbatattu akan cewa ra'ayinka da tunaninka ba daidai bane to ka hakura da tunanin naka da ra'ayin naka ka zo ka ba abin da ke shine daidai ka ba da fatawa ko ka faɗi ra'ayinka amma kuma an samu nassi na alkur'ani da sunnan ma'aikiyar alayhi salatu wasalam ya saba wa ra'ayinka da tunaninka ai ba za ka ce ai a bar mu a bani akan ra'ayina ba a yanzu ba magana a banka akan ra'ayinka dole ka bar ra'ayinka tun daga ga nassi kai ne baka san nassin ba shi yasa ka faɗi wannan ra'ayin naka wataƙila fatan da ake maka da ka san nassin kai ma da ba za ka faɗi wannan ra'ayin naka ba to an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kabura 'ala al-mushrikeen ma tad'uuhum ilay Allah ta'ala ya ce yana da girma akan mushrikai menene yake da girma akan mushrikai ma tad'uuhum ilay abinda kake kiransu zuwa gare shi wato abin yana musu girma sosai wa an karo mata da'o hum ilai ya muhammad sallallahu alaihi wasallama min tauhid yana musu nauyi sosai su zo su yi tauhidi yana da girman gaske a gurin mushrikai su bar shirka su dawo su zo su yi tauhidi don haka ba suke inkarin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kiransu zuwa gare shi na tauhidi mun gane babu abin da yake yi wa mushiriki nauyi sama da tauhidi babu abin da yake masa gingirin ya masa girma kamar tauhidi baya san magana tauhidi kwata-kwata inda ya mushiriki ne to baya san ma ake magana tauhidi saboda shi ba abin da yake da wahala a gurinsa irin irin tauhidi to a ɗabi'a kuma ta mutum duk abin da yake ba shi wahala zai yi ƙoƙari ya ga ya kawar da shi to shi yasa zaka ga duk wanda yace a zo a yi tauhidi abinda ake kokari shine a kawar da shi dole duk yadda za a yi kuma sai an san yadda aka kawo masa tarnaki aka kawo masa ci baya aka kawo masa matsaloli yasa ka duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a idan an zo mausim kabila kabila yana yake bi yana cewa yanzu cikin kuwaye zai bani dama ya bani mafaka ta siyasa in samu in isar da manzanci in isar da sakon Allah ta'ala yace saboda Qurayshawa sun hana ni na isar da maganganun Allah subhanahu wataala sun hana shi duk wata hanya da za su bi su hana shi sun dauka sun bi kuma har a nada kasa waɗanda ba mushrikai ba za su taba san tauhidi ba kuma duk hanyar da za su bi su ga cewa tauhidi bai kai bai samu abin da ya kamata a samu ba to sai sun bi mun gani ya sa ga turawa da sauransu waɗanda duniya take hannunsu a yi duk matakan da suke ɗauka na magana kada tauhidi ya samu ya sake mafaici wannan kar tauhidi ya samu ya sake duk wani abin da duk wata hanya da za a bi ya zamana su kansu musulman idan an zo ana magana tauhidi da tsantsar aƙida za su ji kamar an zo da wani abu sabo duk sai an cucusa musu shi ko sun sani ko ba sani ba gidajen rediyo tashoshin talabijin ga sanan da jaridu da mujallu da sauransu da programs kala-kala suna nan dewa kuma da an bazo su a cikinmu wanda ko ka sani ko baka sani ba suna rage maka wani abu ne na ka ƙara sakankancewa da kaɗaita Allah subhanahu wata'ala mun gane wannan shi ya sa ma mashirikai suke cewa a ja'alal alihata ilahan wahida inna haza na shi'un ujar ka ce wai yanzu a ce abin bauta duk a kwatsar da kowane abin bauta a mayar da abin bauta ya zama kwaya daya inna haza la shi'un ujar kai wannan abin mamaki suna ganin wannan abin mamaki a bar kowa kawai a kama Allah shi kadai to wan talaqal mala'u minhum ko animshu wasbiru ala alihatikum nan da na kuma sai a samu wasu su bazu cikin al'umma suna wa'azi suna haƙurƙurtar da mutane akan su ci gaba da shirkarsu kar su bi wannan tauhidin isbiru ku yi haƙuri akan shirkarku da allolinku da kuke bautatawa kaga za su iya haƙuri akan shirka amma ba za su iya haƙuri akan tauhidi ba shi ne kashe-kashen da shekul da ibn al-qayyim a yayi wa mutane dangane da haƙuri ɗin nan akwai wanda shi haƙurinsa a kan sabon Allah ne shi ba zai iya haƙuri ba a kan sabon Allah ba zai iya shekara da shekaru yana sabon Allah amma rana ɗaya in yi zo masallaci zai zai yi kamar kamar kamar ya an sa shi a cikin wata wuta don haka ba zai iya ba dole sai ya koma can inda yake sabon Allah wani kuma haƙurinsa a wajen bin Allah ta'ala ne ko ya ɗan saki hanya za ga dole sai ya dawo ya ba Allah ta'ala mun gane akwai wanda shi kuma haƙurinsa kawai wato ɗaukewa yake kamar network na waɗannan abubuwa yau ka ganshi yana abin kirki gobe ka ganshi yana abin banza Allah kiyaye wanda kuma shi ya fi sharri don baka san me zai ina ne abin zai kare ma ba to kabur alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi yana da girma akan mushrikai abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi yana da girma akan su don haka ashe kenan duk wanda abu yake mishi girma to dole kuma zai yi kokarin ya ga cewa ya kawar da shi da aka kaga ɗalibin ilimi da duk wanda yake bin Allah ta'ala sau da kafa sai ya zama yana da nutsuwa don ya iya gane tarkon da za a iya kafa masa Allahu yashtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man ana man yunib amma Allah ta'ala yajtabi ilaihi yana zaba yana zabar wanda ya ga dama ilaihi zuwa gare shi wannan ilaihi wasu cikin malamai suka ce tauhidi ake nufi tunda shi ake magana ko a wasu kuma suka ce a abin da ake nufi shine zuwa ga Allah din wato Allah ubangiji yana zabar waɗanda ya ga dama zuwa gare shi shi Allah ta'ala shi ne dai tauhidin babu inda za ka kai zuwa ga Allah ta'ala sai ka tsaye da tauhidi sai ka samu aƙida mai kyan gaske wannan usulul iman sai ka fahimce su sosai da maganganun annabi sallama da kuma ayoyin alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar mun gane an ce aƙida ka daina gudun aƙida ita ce asalin al'amari to wallahu yajtabi ilayhi man yasha Allah ubangiji yana zabar wanda ya ga dama zuwa gare shi to idan Allah ta'ala ya zabe ka to shikenan sai kaga ka kama hanyar bin Allah ta'ala tinkan tinkan ko ka zame sai ka dawo sai kaga Allah ta'ala ya hore maka ya shirye ka ya baka dama cikin sauki duk wannan abin da ake na bin addini da angwama da kyara da ake wa masu riko da addini za ga wannan duk ba zai dame ka ba tunda Allah ta'ala ya riga ya zabe ka muna roƙon Allah ubangiji ya zabe mu Allah ya sa muna cikin waɗanda ya zaba wato ibnu kasir ya ce huwa allazi yuqaddiru alhidayata liman yastahiqquha Allah ubangiji shine yake kaddara shari'a ga wanda ya cancanci shari'a a shari'a din duk wanda Allah ta'ala ya zaba to sai kaga ya shirye da shi haka in ka ganshi a shirye in ka ga mutum a shirye wannan ya nuna Allah ta'ala ne ya zabe shi da kake jinka a shirye din nan akwai abubuwan da da yawa da ba za ka yi ba to kai ta gode wa Allah ta'ala wannan zaɓe ne na Allah ta'ala da ya maka ya shirye da kai zuwa zuwa gare shi sannan wa yahdi wa yahdi ilaihi mai yunib ko to mun sha faɗa duk lokacin da kaga Allah ta'ala ya makala wani abu da da masha'a ya ce mai ya sha'u ko to a jikin wannan abun akwai hikima akwai wata hikima da take sawa Allah ta'ala ya yi wannan abu don duka ayyukan Allah Ubangiji akwai hikima tare da su ijadan wa adaman in kaga Allah ya samar da abu akwai hikimar da ta sa ya samar da shi in bai samar da shi ba ma akwai hikimar da ta sa yake samar da shi da ya zaɓe ka ya sa ka zama shiryayye akwai hikima da ya ƙi ya zaɓuwa ne shi kuma ya ƙi ya zama shiryayye shi ma akwai hikima an gane? don haka dai Allah ta'ala yana zaɓar wanda ya ga dama kuma ya shiryar da shi wa ya haɗi ilaihi man yune al'inaba shi ne arrudu komawa ga Allah ta'ala da yawa daga cikin malamai suna ga al'inabatu shi ne tuba mutum ya tuba ya koma ɗa'a mun gane mutumin da daga falalle ne baya ambatan Allah ta'ala kuma ga ya dawo yanzu ya kama ambatan Allah ta'ala ba ji ba gani to yin haka din shine ina ba to duk wanda yake muni Allah ubangiji yana shiryar da shi zuwa gare shi mun gane wato duk wanda yake yawan komawa ga Allah ta'ala to Allah ubangiji yana bashi isma yana bashi wani karo na musamman mun fahimci wannan sai yasa duk abin da zaka yi a komai ka rika komawa ga Allah ta'ala komai kake alakanta shi da Allah kake alakanta komai da addinin musulunci kake bibiyar ya annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ya ya kamata a fahimci kaza ya Allah ta'ala yake son ayi abu kaza to duk lokacin da ka zama haka to Allah ubangiji kuma zai baka karo wani ba zai zo ya ya ya ya fauce maka imaninka ba ko ya gigita kai saka a cikin wani abin da ba shi da tushe ballantana makoma duk yadda za a sai Allah ubangiji ya ya kintsa ka ya shirya ka ya shirya maka hanyar da zaka koma zuwa gare shi to kaga kenan idan Allah ta'ala yana zabar wasu da ya ga dama cikin bayi kuma ya shiryar da su zuwa gare shi to wannan ya nuna yaktubu dalalata ala man afaraha ala tariqir rushd kenan Allah ubangiji yana rubuta bata akan waɗanda suka fifita batan akan shiriya mutum ya fifita bata akan shiriya to kaga dama Allah ta'ala sai ya rubuta masa wannan lalle batacce ne zaka yi je wannan dama ba baya tare da amma wanda yake ta faduwa yana ta tashi a kokarin sa shine a ya ya ya ya ba Allah ta'ala yanzu kun ga akwai hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin kudu hadisin kudusi cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu abin da bawa zai yi ya birge Allah subhanahu ta'ala sama da ya aikata abin da Allah ta'ala ya farlanta masa kan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana ta zuwa yana kusantowa yana matsowa kusa da ni ta hanyar aikata nafilfili har sai na so shi inji Allah ta'ala kaga farlai su ne na farko shi ne abu na farko duk san addininka da siffatuwarka lalle duk abin da yake farilla akan ka yi kokari ka sauke shi to in kayi wannan kayi wa Allah ta'ala abin da yake so shi yasa wani mutum da yazo yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama a sallah zan zan tambaye ka yace ya rasulullahi zan tambaye ka kuma ina hada ka da Allah ka faɗa min gaskiya annaba za a tambaya kuma ana haɗa shi da Allah lalle ya faɗa gaskiya annabi sallallahu alaihi ce to yace sallah nawa ce aka farlanta mana yace biyar ce yace zuban da wannan biyar din babu wata ta farilla a kaina annabi yace babu ce to azumi fa shi ma na watan ramalana ne kawai aka dora mu aikin haji fa shi ma sau ɗaya ne kawai fil'um zakka shi ma sai kudin sun shekara sannan za ka bayar ya ce ya rike ya ce to ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba wannan farilla ita kaɗai kawai zan yi ba ruwana da wasu na fulfuloli da wasu waye kuma bayan a bayan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga aljanna matukar dai abin da ya faɗa gaskiya ne mun gane aflaha in sadaka in dai ya rike farillan abinda Allah duk ya dora masa na farilla in dai ya rike su to ai ya rabauta dama babban abinda Allah ta'ala yake so kenan ka zo da farilla to amma ba za ka gushe ba kana ta matsawa kusa da Allah kana kusantar Allah ubangiji ta hanyar aikata nafulfuli nafulfuli sallah akwai nafula azumi akwai nafula hatta biyayya ga iyaye farilla ne akwai nafularsa ka girmama abokan mahaifanka ya ce musu addu'a ka kyautata musu mun fahimci wannan shi ma nafula ne a sadaka zakka akwai nafula komai da ka sani akwai nafula to idan kana ta aikata nafulfulin nan ba za ka gushe kana ta aikatawa ba sai Allah ta'ala ya so ka sai Allah ya ce da zaran na so bawa to sai zama kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha sai Allah ta'ala duk sai kare maka wannan ba wai Allah ta'ala bane zai narke shige jikinka ya zama shine jinka da ganinka masu wahadatul wujud suna amfani da wannan hadisin amma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko Allah ta'ala yake nufi cikin hadisin shine zai kare maka magananka da jinka da hannunka da kafar ba za ka ga abinda Allah ma ba zai baka dama ka ga abinda zai zai zama saban Allah bane Allah ba zai ba hannunka dama ya taba abin da Allah ta'ala baya so ko ka dauki kafarka ka je wani guri da Allah ta'ala baya so shi yasa naji wani dan uwa yana cewa akwai cikin bayi waɗanda koda suna so saba Allah ta'ala ba za su iya ba koda ma suna da niyyar saba Allah din ba zai yiwa ba za su iya ba saboda sun riga sun kai wani mataki na Allah ta'ala ya riga ya zabe su sun zama nasa mun gane ko hakanan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an haka ne ko duk wanda ya kusanto wannan ma shi ma hadisul qudsi ne ko duk wanda ya kusanto ni da dani daya inda Allah ta'ala to ni kuma zan kusanto shi da zira'i daya idan bawa ya kusanto ni da zira'i daya ni kuma zan kusanto shi da gaba daya ba'an ko yace duk wanda ya kusanto ni da da gaugawa da sauri ne kuma taqarrabtu ilayhi harwalatan da sauri sauri gudu gudu sauri sauri haka zan wato Allah ta'ala so yake ka dawo kawai kana dawowa to zai yassare maka hanyoyin da zaka shiryu sannan kuma ka dawo ka zama nasa in fahimci wannan yawa so a wannan ayar bayan Allah ta'ala ya gaya mana addinin nan gabaki ɗayansa duk iri ɗaya ne babu wani bambanci duka addinan annabawa gaba ɗayan sunansa musulunci kuma abinda aka umarci wancan shi aka umarci wannan sai dai kawai a tsarin yadda za a tafiyar da abin da yake shan bambam da kullum ji an lamikun shir'atan wa minhaja to amma kuma ana sanar da mu cewa yana da mashirkai ba sa san maganar tauhidi kwata-kwata to duk wanda ka gan shi mashirki kuma baya san maganar tauhidi duk wanda duk wanda ka ga ya ɗanɗan izala to to an ka ba a hankali akwai wata ɗayar wata ɗayar abin da yake mun gane ban ce duk wanda baya san yayi zala mushriki bane mun fahimta wasu rashin rashin fahimta ne wasu ba su fahimta bane ba wai dan suna yin shirka ba wasu suna da imani kuma suna da san alkhairi amma dai ba su fahimci abin bane ko first hand information din da ya kai musu mara kyau ne zaka suke kallon mutane akan akan amma duk wanda ka sani yana da wani dan boka boka ko yana da wani wanda yake dan buga masa kasa ko yake dan masa dan duba zaka samu baya son magana tauhidi kwata kwata baya so kuma da za a yi ya kawo kafar ungulu a cikin magana tauhidi sai ya kawo kaga dole kenan Allah ta'ala ya umarce mu akan lalle lalle mu hada kanmu domin aka rarrabu aka rarrabu aka rarrabu to mushrikan nan dama za su samu su ta cin karansu babu baka ana ta rikici tsakanin shi'a da wane ne su kuma mushrikai suna can suna ta shirka su da ai shi'a sun daina an dawo yadda al'amari yake zamanin maki alaihi salatu wassalam kaga kan kan mushrikan za a koma gaba daya mun fahimta abin da muka faɗa daidai tun daga malam nan Allah ta'ala ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji gafarta mana bari malam idan ya mana bayani sai kuma kai mana addu'a mala insha Allah kai ne mutum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإنسان والقرآن فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار آمين. وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك irin wannan sai in ce wanda sun zo kallo su ma ana ta kallon su to Allah ya taimake ni da abu daya shine shi dama malam kaga tafsiri zai yi kuma tafsiri sai an yi karatu amma ba ku sani ba ba karantarwa da kowace karantarwa wa harajin tafsiri tafsiri za ka je dukkan gaba binciken ka sai ka zo kana aikata wani abin da ya kamata a ce ka duba shi ko kana Allah Allah baka duba ba ya wuce to malam yayi wannan to taimakon da nace na samu har aka yi a gama a aya ɗaya aka yi aka gama kuma Allah Allah nake bar min wata kafa wanda zan samu abin da zan ce to ina jin ko addu'a da nake albarkacin da lallai da kadari sai ne sa'a ya bar min wata kafa akwai wani hadisi wanda aka kawo shi akan waccan aya ta Ali Imran wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu da ita kuma wannan ta shura ce ko na'am yawa wannan menene shar'a lakum min ad-din ma wasabihi nuhan wallazi awhayna ilayka hadisin ko shine annabi rahama yana cewa inna allaha yarda lakum salasan wa yasqatu lakum salasan Allah tabaraka wa ta'ala ya yaddar muku abu uku kuma yana fishi idan kuka aikata abu uku abu ukun farko da ya yaddar muku na farko shine an ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah amma kada ku sa masa abokin tarayya wannan dai tauhidin da kuma manufar da ta sa aka samar da ku ita ce ibada bautawa Allah kar ku sa masa abokin tarayya kaga a tabbatar da tauhidi a kore me a kore shirka yasa in dai qur'ani zaka karanta kuma zaka bi qur'anin to ai ba kai babu shirka saboda duk motsin da zaka yi sai baka ganuwa kar ka yarda da shirka to wannan shine dai abu na farko sana abu na biyu shine wa anta atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yace ku taru ku rike igiyar Allah gaba daya wanda malamai suka ce ita ce la ilaha illallah tauhidin da ake magana wannan kalmar mai sasanni guda biyu in ka ce la ilaha in an tara ababen bauta cikin birnin ku yanzu kai kana cewa da su da zero duk daya in ka ce illallah kai abin da suke cewa al isbatu ka tabbatarwa Allah shi ya cancanci a bauta masa to ku rike igiyar Allah wannan la ilaha illallah ta ce wala tafarraqu kada ku rarraba abu na uku sai ce wa an ta nasahu manuwalahullahu amurku ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin in an ce nasiha shine yin abin da ya dace a kowace irin matsala in kai haka to ka zama mai nasiha yin abin da ya dace wani lokacin masu kan ce adalci sanya abu inda ya dace wata rana sai na umar da aka zaɓe shi ya zama khalifa na biyu ko ana zaɓarsa akwai wani sahabi sa'id bin amir aljuhani wani mutum ne mai kawaici shi saboda kawaicinsa hatta cikin mutane in ba ya sallah irin wani abubuwan karatu ba kawai yana gefe to saboda wannan hadisin wa anta nasahu man wala wallahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin da aka zaɓi sai na Umar sai ya ga yana da haƙƙin ya zo masa nasiha sai wanko kafa ya taho kusan malamai sun ce iza arada Allahu amran qayyada lahu al-asbab idan Allah yana nufin wani al'amari ya faru to sanya samu sai sanya masa musabbabin da zai sa ya faru sai abin ya faru saboda Allah ya nufi kaddara ta riga ya fata ka ce kai ka rasa hankalinka ma yana ina lokacin dama ba za ka san inda yake ba ai saboda kaddara ce idza ja al qadaru zahaba al aqal in kaddara ta zo hankali ma gushewa yake saboda haka sai da bin amir ashe kaddara ce ta zo masa bai sani ba wannan zuwa nasiha da zai ya zo yawa sayyidina umar nasiha doguwa yace ka ji tsoron Allah ka daidaita na kusa da kai da na nesa da kai ka sowa wato mutane irin abin da kake so wa kanka da mutan gidanka ka hukunta na kusa da kai kamar yadda in na nesa da kai ya yi laifin za ka hukunta shi sai dai doguwan da tsaya saboda dare sai da ya gama kaf sai sai na umar ya kalle shi ya masa tambaya ɗaya sai cewa man ya staɗe uzalika shi wannan nasiha da ka zo ka jero ina abubuwan waye zai iya to a gane su masu mulki salon da ake magana da su daban ne ba irin yadda ake kowa magana ba ne yasa ko abokinka ne iya zai mulki to ka san yadda za ka biyo masa ba irin zaman aji ba ne karka masa wannan garamza in ka je kai sai kau da kai sai bodyguard sun baka kashi ya ce bai sani ba to ka ga yanzu ka gane kuranka yawwa shine shata ya maka wannan karatu kowa ya yi sarki ya fi sa'a wasa da aboki ba ta yi yanzu da ya da umar kalle ce kuma waye zai iya daga gane su magana da su sai an iya sai ce man walahu Allahu amral muslimina wa laysa bainahu wa bainal lahi ahad shine wanda Allah ya jibinta masa al'amuran musulmi tsakanin su ba kowa kaga dai karshe abin da yake so kai yake so yace amma bai bai irin taka ba yauwa shikenan sai na umar ya rabu da shi ya tafi bayan an kwan biyu gwamnatin sai na umar ta zauna za a naɗa shugabanni sai sai na umar ya ce a ji a kira masa sa'id bin amir aka ji aka kira sa'id bin amir yana zuwa ya ce to za mu naɗa ka gwamna za mu tura ka hims kai ka ji mutumin da ko a cikin mutane ya kawai shi ne da shi in ba sallah ba abin da shiga cikin jama'a to an ce za a naɗa shi gwamna sa'id bin amir ya yi yau ya yi gobe sai na umar ya raba shi da duniya lafiya sai na umar ya ce ka iya nasiha a zo a yi daidai kai ba za ka zo a yi daidai inda kai ba ce yadda kuka taru ka dora mun dole sai kun kama mun a sauki saboda haka babu sarki sai Allah aka tura shi gwamnati da ya tafi sai da kwashe shekara guda ba labarinsa ta kuma gwamnati sai na umar akwai awareness ana samun labarai me yake ciki akwai ina jizya ya akai da ita zakka ya akai da ita ana rubutu shi kawai da ya tafi shiru kake ji sarawani ya karasa karin maganar kuma mu tashi so ya tafi shiru sai na umar sai ya aika masa ya ce ya zo radda ya shigo madina sai ga ya shigo da koko da gora da sanda rakacau bai zami ko ina bisa gidan sai na umar sai na umar ya fito ya kalle shi ya ce wai a ji ta mashiya kai a ƙasa ka taho ne ya ce a ƙasa ya taho sai ce ina mutanen ka ina kabinet ɗinka ba su baka abin hawa ba ku gane mutanen kirki in yanzu ne ba ma wai ya zo a motar haya ba ya ma zo a motar da tunta ba race za a kai hanzu ba canja maka mota ba daga nan zai fara zagin yan bujalisa suna tsogulogulo amma shi ku da a sai na umar ya ce ina mutanen ka ba su baka abin hawa ba sai cewa ma fa aluwa ana ma su alto ba su ban ba amma ni ma ban tambaye su ba kagu kariya ma yake ba su su wannan kayan ba yace wannan sanda da kake gani ina tafiya a daji wani abu ya taso mun idan ke kare kai na wannan kokon idan na samu ruwa da shi nake watsa a jikina a hanya wannan goran shi nake guzurin ruwan sha da alwala ita kuma duk duniya ta kare inda ina da wannan abun guda uku mana shi gadi ya gama duniyar sa kenan in yana da wannan abun guda uku yake nan sai aka bar shi aka ce to an tura ka hin shekara guda ka tafi babu labari yace eh ai ca kai an dora maka nauyi dole mu kama ma ka sauke ni ma da ka ɗora mun can ni ma na haɗa da mutanen kirki na ce su kama mun mu sauki zaka batun zakka da abin nan an samu kuma an yi abin da ake yi da su da da wani abu kuma da mun aiko maka wannan amsar kawai dai an ba da ita ne amma ba haka gwamnati sai na umar take ba to yanzu ba ka da ba wata matsala ce ba wata matsala kai ba ka da matsala ita to inda matsala ma ba ta wuce ta gidana ba domin an dade ba hura tukun ba dora tukunya ba kuma mata ta ba ta zanen daurawa gwamna fa kai dama ka tuno ga ita ya biyo ta tafa a kasa ya shigo a buta sannan kuma ashe kuma can gidansa ya baro babu babu girki ka san wa'annan ai sai dai ka ji a labari In ka- in ka tuno security board ko na gidan gwamnati to to yanzu ya za a yi sai sai kawai a bashi abin da zai iya dauka kaga abin da zai iya dauka ya ji wanda yake tafiyar kasa dan tumbi zai dora a kaya koma ke na da masu gaskiya wani mai hikima ya ce ala inna ummamul akhlaqi ma baqiyat fa inhum zahabu akhlaquhum zahabu yace in al'umma mai irin wannan nagartar yace ban ce babu ba amma sai dan abin da ya saura in ku su ma suka tafi to akhlaquhum zahabu dabi'un sun tafi ya dauka ya juya ya tafi da ya sake da ya tafi din da still ba a sake jinsa ba sai wata shekara sai na umar ya sake aika masa shekara mai zuwa ya zo shi ya zo aka sake masa irin tambayar da aka yi masa bara ya sake ba da amsa irin ta bara to tunda ba a kama yadda rashi ba za a kwabe shi ne sai na umar ce to ta zarce ya ce a ta doge ba za ta zarce ba shi an bayan tiket din ya ce a ba za ta zarce ba sai ni irin wannan harkar fa ba saba da ita ba tunda dama shi ma sai na umar shi ma harkar tasa ba ta dace da irin ta gwamnatin ba shi kenan da aka bashi shi shi kawai zai koma gefen madina ya zauna ya koma kauye a gefen madina ya zauna aka tura wani da aka kwan biyu siyasa irin ta sayyidina umar sai tara ɗaya daga cikin security ɗinsa muhammad bin maslama ya ce ya je ƙauyen da wannan marabus ɗin gwamnan yake ya bakunci gidansa ya ga wace wainar ake toyawa saboda haka ya je ya kwana ɗaya ya kwana biyu kafin ya yi kwana na uku makwacin wannan marabus ɗin gwamnan sai ya kira wannan bakon muhammad bin maslama ya ce bawan allah in daɗewa za ka yi a garin nan ka tashi daga gidan wannan mutumin ka da gida na ka zauna sai mamar bin wasu ya ce me ke faruwa ya ce ai wannan da kake gani ba kullum ake ɗora tukunya a gidansa ba in ka zo bakunta gidansa zai yana jin kunyar bakunta zai ta cin bashi ne yana maka abinci to dama ba ya gaya masa aikin ba a ce aka yi yau gari dama security yana gaya masa haka ya ce a ai ba wani abu insha Allah ma gobe zan tafi ya san shi ya gama masa aikin ba rahoton ya samu a wajensa sannan ya koma sai na umar ya kuka da hawaye aka aiko masa abinci sai bin amir tun na faɗin sunansa kamar da malaki ta ɗaliban ilimi akwai abubuwa da dama na fitar hankali na ba da mamaki duk tsallakewa ne saboda ba lokaci a rayuwarsa so wa anta nasabu man walahu Allahu amraku ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarsa wa'annan su ne abubuwa guda uku da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya yarda mana su to mallan shahid din mu a karkashin ayar da ake ta kokarin fassara mana shine ku rike igiyar Allah kada ku rarraba yawa in kaga an samu rabuwa to tauhidi ne shi ko wannan dama tauhidi shine usul kamar yadda mallan yace annabawa da suka zo shi yasa suka shata layi da kafirai saboda ba su yarda da abota Allah shi kadai ba to sai ukun kuma da Allah madaukakin sarki yake fushi da su kila wa kala na ɗaya ce ne na ce yawo da zance gutsuri tsoma hura wutar baka taɗin duka wayar kaɗin nan ba kana hun ba sa'a ba yau ba ka hura ta yawo da zancen kenan ya kawai kana gani kai ma ka tura a yawo da zancen kenan ko gaskiya ko ƙarya to kake tantancewa in ba karatu kake tura ba in ba sa'a ba za ka yi ta tura abin da ba gaskiya ba ne ka kashi ta shiga hadisi ƙila wa ƙala ce ne na ce sai kasratu su'al yawaita tambayoyi a cikin abin da ba su da amfani tambaya in ta fahimta ce ta ilimi ce shari'a ta yadda fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lam amma tambaya cikin abin da ba shi da amfani wannan kuma kana so kai ta kai ce ka zo da malaman islamiyya mala idan za a za a ba wani yaro tambayar ka rasa ita wannan tambayar me ake nufi da ita kuma wai da sunan koya masa addini ake a gaba shi wanda yaron da yake so ya san farillan sarki ya san alwala ya haddace hadisai sai a je a masa wata tambaya wai ya tambayo karan ashabul kafi guda nawa ne kuma wani iri ne ya zo babansa ma ya rasa ya zai shikenan yanzu aka samu ga malam waya da Allah yaro ne ya je makaranta aka bashi wani assignment to kana kana jin wannan kasan faro ta akai a makaranta da Allah malaman masu islamiyya su kiyaye da wannan abubuwan kasaratu su ali tambaya cikin abin kuma shi ma malamin ba sani ba tambaya cikin abin da ba shi da amfani ayat nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ya halaka da wanda suka zo kafin ku illa kasrati masailihim yawan tambayoyinsu sannan waqtilafihim ala anbiya'i da sabawa annabawansu kila wa qala da kasratu su'al sai kuma ibaatul mali tozalta dukiya wani yana neman abin da zai ci da kyar amma shi wani ya ci ya sha ya tasa kai kuma ya shiga almubazziranci ne ita to Allah yana cin wani abubuwa guda uku yana son wancan abubuwa guda uku daga cikin su mun ji wancan na farko duka haɗin kai ne rike igiyar Allah ne bautawa Allah ne wanda dama abinda malai ke ta kokarin mu fahimta kenan a ƙarshen wannan aya da aka karanta to a karambanin ina ga na ce wani abu nan zan dakata sallallahu wasallam ala man talaka qur'ana min ladun hakimin alim shikenan shikenan to alhamdulillah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mala Allah ya saka da alkhairi kuma babu ko shakka mun ji dadin ziyartar mu da kai Allah ubangiji ya kara lafiya amin abinda kuke ta yi ne dai kuma muka zo muke ta yi insha Allah so da ka Allah kara muku lafiya amin kwarin gwiwa amin ci gaba da yi insha Allah kuma da duk ka sa mun jaye muke ta yi ƙara mana lafiya
ubangiji Allah zai da kai gida lafiya abubuwa da aka yi Allah ubangiji ya saka ina ga malam sai ka mana addu'a lokaci ya ko
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لأئمتنا اللهم اغفر لأئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah ka rufe karatun mu eh mu rufe
kaga bana abu ɗaya yake abu ɗaya yake abubuwan